الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يومنا رانا الخميس تقوس بوتن جماد الأولى jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 30 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya za mu ɗora karatu a wannan littafi mai albarka al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariyya ta abul hassan shazaliyu rahimahullah darasin da ya gabata da wannan shi ne darasi na 26 an kammala bayani akan abin da ya shafi a tsalki na na alwala da na taimama yanzu kuma za a shiga bayani akan abin da ya shafi wato hukuncin jini da yake zuwa mata da shi ma yana da alaka da tsarki eh wannan za a dan taba abin da ya shafi janibin mata kamar yadda idan an samu janaba ko kuma mutum ya yi fitsari ko gayaɗi to baya da damar da zai yi ibada ta sallah ko ɗawafi dole sai ya gudanar da wancan tsalkin da aka yi bayani a baya in kuma bai samu ba to shine sai a sai a yi taimama madadinsa to haka su ma ɓangaren mata a bisa ga ɗabi'a da kuma abin da Allah ya halicce su da shi na samuwar jini to su ma idan mace na cikin jini ba batun ta ce za ta yi ibada dole sai ta samu tsarki to wanda dai cikon dai bayani ne akan abin da ya shafi shi tsarki da ake ta bayani a kansa to shine ma ya ce faslun الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة عليك تشوى فصل أي هذا فصل وأنا واني فصلين رجتكين فصول دي أمبتاتم أمقدمة وأن سكي كركشن بابك يتي الحيض wato abinda ake kira da alhaidu huwa damu shine wani jini alkhariju wanda yake fita bi nafsihi da kansa min qabli man tahmilu adatan wato daga al'auran man tahmilu wadda take iya ɗaukan ciki adatan bisa ga wato al'ada so abin da ya shafi matsala ta jini na al'ada san abinda malamai suke bayani a kai yana daga cikin matsaloli na fiƙihu waɗanda suke ɗan da zurfi sosai to shi yasa za ka ga sukan yi wahalar fahimta hatta wajen wasu malamai ballantana a ce ɗaliban ilimi ballantana ko wasu mata ɗin suna daga cikin matsaloli masu ɗan rikitarwa kuma abin da ya haifar da wannan abubuwa guda biyu ne abu na farko za mu ga cewa shi jinin al'ada ba abu ne wanda maza ke yi ba ya shafi mata to kasancewarsa ya kaɗaita ga mata yana daga cikin abin da ya sa fahimta shi yake da wahala to su kuma mata galiban ba su an ga sani da yawan karantarwa ba dan da aka sani da yawan karantarwa su ne maza ƙalla ma ka ga mace ta yi karatu da ma'anar karatu kuma har yanzu tana da ɗalibai da take ainihin tasilinsu na ilimi a ga wannan ya yi ƙaranci sosai ballantana a samu cikakken bayani saboda abu ne wanda ko da ka karanci bayanan malamai akwai buƙatar kuma a ce wato ta fuskar ɗabi'a ka san ya yake sannan abu na biyu yana daga cikin matsalolin da ba su da nasi mai yawa duka nusosu da suka zo suka yi bayani akan abin da ya shafi jinin al'ada ba su da yawa so ko da ɓangaren hadisai wanda can ya kamata a ce an samu Uh, nusus da dama da suka walwale matsalolin shi jinin to za ga hadisan ƙirgagu ne ba su wuce a ƙirga su a yatsuwa ba su da yawa yawwa to zaman uh, shi jini na al'ada wato matsalolin nasa sun yi ƙaranci sosai to wani yana daga cikin abin da ya haifar da wato ƙarancin fahimta shi yadda ya kamata abu na uku wanda za a iya karawa a kansa shine yawan saɓanin malamai kusai da daga cikin matsalolin da malamai suka yi ta yawan saɓani a kansa tunda babu nusus da yawa kowa zai yi ƙoƙari ya ce kaza fahimtarsa kaza fahimtarsa bishisa zai wahala ka ga matsalar da ta shafi jinin al'ada malamai ba su yi saɓani a kanta ba yana da matuƙar wahala ma an samu to zaka ga kwarori ne eh to shi yasa al-Imam An-Nawawi rahimahullah yake cewa mas'ala da ta shafi jini na al'ada wato mas'ala ce mai zurfin gaske eh tana da zurfi kwarai da gaske saboda maganganu da yawa bai yawaita akai ba yadda kuma aka samu karancin nusus akai kai to sai zan su karan kansu malamai ba su ba abin mahimmanci wajen ware shi mustaƙillan su yi bayani a kansa ba sai a ga littattafai waɗanda aka ware don bayani a kan jinin al'ada ba su da yawa sai dai ka ci karo da shi a littattafan fikihu kamar a wannan littafin kaga aslan shi wannan littafi ba a rubuta shi ne don bayanin jinin al'ada kaɗai ba to haka za ka yi ta tsintarsa a littattafai za ka ga magabata ba su ware ta'alifat suka yi bayani a kai ba to wannan yana daga cikin abubuwa da malamai suke ambata eh to kuma a karatun ya fi alaƙa da mata kai tsaye eh akwai abin da duk da za a yi ba bayani ba za ka gane shi ba a wannan babin saboda bayan shi kake ba eh sai dai a ɗan buga ma misali don kaɗan gane inda aka sa gaba amma haƙiƙanin al'amarin to sai an koma wurin mata to akan ce alhaidu a ana nufin shi karan kansa jinin malaye ta'arifinsa ya ce huwa damu shine jini alkhariju wanda yake fita bi nafsihi da kansa shi jina al'ada ba wani abu yake fitar da shi ba kawai hukunci ne na Allah da kansa yake fita da kansa yake fita to cewa yana fita da kansa shi da suka ce ya fitar da jinin haihuwa wanda shi dalilin tahowarsa shine haihuwar ya fitar da jinin rashin lafiya wanda abinda yake bayuwa ya fito shine rashin lafiya to shi jinin al'ada ba ya ciwo ba ne kuma babu wani dalili wanda yake fitar da shi da kansa yake fita ba wai wani abu ne in ya faru to sai ya sa jinin ya fito ba shi ne ba na alkhariju bi nafsihi sai ce min ƙobli daga al'auran man ta hamilu wadda take iya ɗaukar ciki to shi kuma wannan ya fitar da ƙaramar yarinya wadda bata isa ta ɗauki ciki ba ya shekara biyar zuwa shida haka bakwai Eh, to wannan ko an ga jini ya fita gare ta suka ce ba jinin al'ada ba ne saboda adatan shi jinin al'ada yana da alaƙa ne da mace da ta kai marhalan ta iya ɗaukan ciki haka ya fitar da mace mai yawan shekaru mai yawan shekaru eh, kamar 'yan shekara saba'in zuwa sama to ita ma wasu malamai suka ce idan jini ya fito mata to ba jini ne na al'ada ba saboda adata ya shekara saba'in zuwa sama ba ta ganin jini jini ya riga ya ɗauke mata to wannan shi ne sai ce fi muddati hamsata ashara yauman kuma yana fitowa ne cikin kwana sha biyar dushisa saɓani na farko da malamai suka fara yi shin shi jinin nan daga shekara nawa ne yake zo ma mace suka yi saɓani mai yawa a kai wasu ce shekara tara wasu ce sha uku haka dai eh to aka yi ta saɓani a kai wasu kuma suka ce a yana da alaƙa ne da yanayin garuruwa da kuma jinsin su karanka su ba taɗi yanzu kamar ɓangaren tehama to su a duniya suna daga cikin waɗanda matansu jini yake yawan zo musu don galiban matansu sukan fara al'ada daga shekara tara to amma wasu wuraren wasu matansu sai kaga sun kai sha uku sha biyar sha shida wasu har sha bakwai ma e to ashe kaga yana da alaka ne da yankin da ita macin take rayuwa a cikinsa to muddarsa shine kwana sha biyar shine hamsata ashara yau man kwana goma sha biyar wannan shine geji kamar yadda ya ambata fadunaha ko abin da bai kai sha biyar ɗin ba Eh, duk yadda jini ya yi yawa to ba zai haura kwana sha biyar ba an gane? yawwa daga sha biyar zuwa ƙasa to shine kwanakinsa kinan in jini ya fito ya haura kwana sha biyar ɗin to malamai ba sa ɗaukar wannan a matsayin jinin al'ada ba sa ɗaukarsa sai ce ila sa'atin har zuwa ga sa'a eh mana ko da a sa'a ɗaya ne jini ya fito an gane ya zabo dai jinin al'ada to wannan sa'a suka ce ba wai sa'a zamaniya ake magana ba na fatar an gane kamar awa da muke cewa ko da hausa to ba wannan ake nufi ba sa'a ana ana nufin ko da lahaza ɗaya ne ko da sakan ɗaya ne ko da sakan ɗaya ne in ya fito to ya tabbata jini min gairu wiladatin malayaci yana fita ba tare da haihuwa ba kenan in haihuwa ta sa jinin ya fito to ba jinin al'ada ba ne ana kiransa da damu nifasin jinin haihuwa wala maradin haka kuma yana fita ba don ciwo ba idan ciwo ya sa jinin ya fito to ana kiransa da damu stihabatin saboda kamar yadda ya faɗa shi ya kharuju bi nafsihi shi da kansa yake fita alkhariju bi nafsihi da kansa yake fita ba wani sabab ko wata illa take sa ya fito ba to shi yasa haka kawai mace za ta gansa eh wani zubin ma sai ya ɗauki lokaci ma sannan mace za ta iya gane majanin ya zo to shi ne shi yasa za mu ga malamai suka yi saɓani a ƙarƙashin can da yake cewa alkhariju bi nafsi irin matan da za su sha magani sai jinin ya zo na ba ta rangani tun da an sha magani kuma jinin ya fito kaga bai zamo alkhariju bi nafsihi ba magani ya jayo shi to da yawa wasu malamai suka ce wannan ba jini ba ne bai hana sallah bai hana komai na ba ta fahimta eh wasu kuma suka ce a'a tun da dai ta yi gangancin shan magani kuma jinin ya zo ba shi kenan sai mu yi aiki da zahiri eh sai ya zan duk wani hukunci-hukuncin jini ya hau kan wannan jinin ba sallah ba azumi ba komai da sauransu wasu kuma suka yi tafsili irin su almanufi malamin shehu khalil mai muktasar malamin sani ya yi karatu a wurinsa an tambaye shi akan ita wannan matsala ɗin sai ce to in za a duba in ta sha magani lokacin da jinin ya saba zo mata bai zo ba sai ta sha magani sai ya zo to ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba amma in ya ɗauke za ta rama za ta rama sallah za ta rama mi za ta rama azumi ya ce abinda ya sa aka ce za ta rama saboda yana yiwa ba jinin ba ne wannan maganin ne ya fito da shi ko ba haka ba zai iya yiwa tun da yanzu ba za mu gane ba tun da ta riga ta sha magani dalilin da ya sa kuma ya ce muka ce ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba saboda zai iya yiwa jinin ne ya yi daidai da shan magani sai ya fito to me ihtiyadi katta yi sallah katta yi azumi in ya yanke kuma ta rama sallah ta rama azumi duk da hakikatan jinin al'ada mace ba ta rama ba ta rama sallah tana rama azumi to ita za ta rama duka to haka shi almanufi shi abin da ya tafi a kai kenan eh amma wannan suka ce ya saba ma daukewarsa an gane inda ta sha magani sai jinin ya dauke to wannan shi kenan tunda ba a gan shi ba aga babu shi kenan ko ba haka ba hukuncin ta hukuncin mai tsalki ko da ko lokacin ya yi daidai da jinin yake zo mata sai ta sha maganin an gane? sai kuma maganin ya toshe haila din kila tana son ta yi wata ibada ta azumi ko aikin haji duk da wannan dai malamai sun ce baka ruhi tun da shi Allah ke kawo shi sai abin nan Allah ya kawo shi kuma shi ya kawo ibada tun da bai zo ba don da zaki ja makai zaki ja makan ke ibada ai ruksa ne Allah ya kawo ko to sai a aiki da rukusa ko ba haka ba faƙalluhu mafi ƙarancinsa a mazhaba la hadda lahu bai da iyaka shi yasa can ya ce ila sa'atin muka ce ba yana nufin sa'a zamaniya ba eh ma'ana ko da ɗigo ɗaya ya fito mace na jini shi kenan za a ba shi hukuncin amma wannan malamai suka ce a babin ibada abin da ya shafi bangaren idda to wannan dole ana la'akari da wasu awoyi haka wasu na cewa kamar rabin yini sai in ya fito kamar rabin yini ko kuma kwana ɗaya eh amma abin da zai fito lahaza minti biyar minti talatin to a babin idda ba a lisafawa da shi in har kawai da ya zo daga shi ba ta sake ganin komai ba eh to a ka'idar lisafin idda ko da sakinta aka yi ba za ta lisafa da shi ba amma layin ibada abin da ya shafi azumi abin da ya shafi sallah to wannan walau lahaza ko da da sakan ɗaya ya zo to za ta lisafa da shi a matsayin cewa mi jini ya zo mata eh, ɗigo ɗaya ya zo mata kuma daga kan shi babu abin da ya sake dawowa to hukuncin wanka ya kama ta in tana da azumi azumin ya ɓaci na ba ta rangane yawo ko da lahaza ɗaya ne to kaga kenan akwai bambanci tsakanin ibada ta sallah da azumi da kuma abin da ya shafi idda malamai suna bambancewa kenan fa aqalluhu anan da yake magana la hadda lahu to yana magana ne akan babin ibada ba babin ka akfari tuhuri ba ka aksara ba ka akfari rawun din nan kasara gare ta ka aksari tsuhuri kamar inda shi ma mafi yawan tsaliki ba ya da aksaru eh mana ba za a ce wai daga kwana kaza ko wata kaza dole sai jini ya zo ma mace ba a'a ba lazim ba ne an gani mace jini zai iya zo mace ya ɗauke wani jinin bai sake zuwa ba tun da ba ta kala-kala ne akwai mai al'ada ɗaya a shekara ɗaya an samu wadda ma ta shekara biyu so ɗaya ta yi al'ada na ba ta rangani to zaman jinin ya zo ya ɗauke ta yi ta kwanaki ta yi ta kwanaki bai dawo ba e to wannan tsalkin da take ciki na wannan shekarun ba za a ce ai ga iyakansa ba sai a ce ai da ta kai shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku to za a ɗora mata hukuncin mai jini ko da jinin bai zo ba ba za a yi haka ba ana ko da shekara goma mace ta yi ba ta ga jini ba hukuncin ta hukuncin me saboda la aka sara bai da aka saru an fahimta? yauwa kamar yadda akan samu akasin haka akwai matar da a wata ɗaya takan yi jini biyu wata akwai da duk bayan kwana sha biyar sai ta ga jini an gane? da ka gani duk ana iya ana iya samun wannan da ana iya samun wannan eh saboda haka kaga ita ko sakinta aka yi kaga idan ta ba wani abu bane eh wata ɗaya ne da ɗan wani abu haka ta ƙare iddanta eh to abin yanayi ne ya danganta daga yanayin mace saboda haka tsalki ba ya da aksaru ko kwana nawa mace ta yi ba ta ga tsalki ba to za ta yi ta ibada ta za ta yi ta yi ba za mu ce a in ke kai lokaci kaza ko jinin bai zo ba to yanzu za mu kaddara miki jinin za ki daina wannan sallah za ki daina wannan azumi ba za mu gaya mata haka ba tun da ba mu ga jinin ba ko ba haka ba to abin da ba a gani ba a kawo mai hukunci ai ba za a kawo masa hukunci ba ko wa amma aqallu tuhuri amma mafi karancin tsalki shi kan yana da aqallu fa khamsata ashara yawman kwana sha biyar ne na batar an gane yawwa ma'ana abin da yake nufi idan mace jini ya zo mata ya ɗauke wannan jinin ta yi wanka to tana nan cikin tsalki an gane idan ta samu kwana goma sha biyar da ɗaukewar wancan da dawowar wani wancan haila ne daban wannan ma haila ne daban ba guda ba ne in kuma a'a da jinin ya ɗauke sai ga wani ya zo kuma ba a samu kwana sha biyar ba kila kwana biyar aka samu tsakaninsa da jinin farko ko kwana goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ko da sha hudu ne to da shi da wancan duk jini ɗaya ne a nan ba ta samu tsalki ba kenan duk kwanakin gada ta yi sha hudu ba tsarki ba ne na'am
an gane na'am saboda bai kai ga aƙalla tsohore ba aƙalla tsohore kuma shine kwana sha biyar da ta cika kwana sha biyar da ɗauke wancan na farko da zuwan wannan na biyu to wannan kwana sha biyar ɗin mai me mai tsarki ce kenan sallata ta inganta azuminta ya inganta kuma wannan jinin da ya dawo na'am sabo ne sabo ne ba ba cikon wancan ba ne na'am
ba cikon wancan ba ne na'am
to shine wa amma aqallu dhuhri fa khamsata ashara yawman wa amma aktharu alhaidi to menene mafi yawan kwanakin haila dan matsalolin guda hudu ne an gane na'am yawwa shine aqallu alhaidi la hadda lahu Mm.
an gane na'am shi ma aktharu dhuhri la hadda na'am lahu Mm.
sai aƙalla tsohuri shi lahu haddun hamsata ashara yawman ko ba haka ba na'am to sai na hudun da zai ambata na'am shine aktharul haidi na'am eh to shi aktharul haidi mala yace fa yakhtalifu to ne yana sabawa bi ikhtilafil huyyadi Mm.
saboda sassabawan mata masu jini tunda matan daban-daban ne ko Kwarai.
eh ba ɗaya bane Mm.
yawwa aksarul haidi a wurin wannan daban aksarul haidi a wurin ita ma wannan daban to shine zai yi bayani na'am alhuyyar din jam'u ha'idin ne na'am mata masu jini na al'ada na'am sai ce to fa in kanat mubtada'atan Mm.
za a duba a gani idan da jini ya zo mata wannan jinin shine farkon al'adanta na'am kamin shi ba ta taba ganin jini ba na'am ta zama mi Mubtada.
mubtada'a kenan sabuwa ko Mm.
to fa aksaruhu fi haqqiha mafi yawan wato kwanakin a haƙƙinta na'am
idza tamadat biha alhaidatu in jinin ya ci gaba da zo mata bai yanke ba 15 yawman kwana 15 ne na'am
yawwa tunda ba ta da wata al'ada Mm.
sai ya yanzu jinin ya fara zo mata Mm.
yawwa kenan macen da jini ya zo mata na'am
to za ta jira har tsawon kwana sha biyar Mm.
in bai yanke ba kawai da an kai sha biyar sai ta yi wanka na'am duk jinin da ya zo bayan kwana sha biyar ɗin nan to jini ne na rashin lafiya na'am saboda sabuwa ce Kwarai.
na ba ta ran gane to ashe kaga sai an bincika Mm.
ko Mm.
yawwa akwai mu'tada akwai kuma mubtada Mm.
ko Mm.
kaga kashi kashi ne Kwarai.
yawwa to in tan maka fatawa dole sai ka bincika Mm.
sai ka yi tambaya to cewa idza tamadat bihal haidatu ba ana nufin wai dole kullun jinin yayi ta zo mata ba Mm.
an gane Mm.
a'a yana zuwa can ba a rasa ba kuma ya dauke can ya sake dawowa eh to dole dai haka za ta ta jira sai ta kai sha biyar ɗin Mm.
in ta kai sha biyar to in bai yanke ba shikenan duk abin da ya zo baya to na rashin lafiya ne Na'am.
ba za ta yi la'akari da shi ba Na'am.
wa in kanat mu'tadatan in kuma ta kasance ta saba da al'adar ƙididdigan wasu kwanaki ita ta riga ta saba Na'am.
eh kila duk sanda ya zo mata misali ta kan yi kwana biyar ko shida abinda ta rike kenan to sai ce ita ma din fa in ma an takhtalifa adatuha to jinin nan da ya zo ko dai ya saba wacce al'adar tata da ta saba da ita Na'am.
na kwana biyar ko shida Na'am.
amla ko kuma ya zan bai saba ba Mm.
shida din da ya sake zuwa to yanzu din ma da ya zo kuma ya dauke daga shida din Mm.
to kaga babu iskali akan lamarinta Kwarai.
daga nan kawai za ta yi mi yawwa to inda iskali yake shine da ya zo sai ya saba al'adan Mm.
shine fa illam takhtalif ko Mm.
idan al'adar ta bata saba ba an gane yawwa duk sanda jinin zai zo mata kwana biyar yake ko shida to yanzu wannan da ya zo sabo sai zan bai tsaya ba ya haura waɗannan kwanakin ina fatar an gane amma duk hailan da ta yi a baya to iya waɗancan kwanakin ne wanga kuma da ya zo sabo to ga kwanakin sun ƙare kuma bai ɗauke ba to shine malamai suka ce istazaharat to sai ta yi istizhari shine talabu zuhuri kenan bisa lasti ayyamin ta ƙara kwana uku can in biyar take ta ƙara uku takwas kenan in shida take ta ƙara uku tara kenan na ba an gane to abin da za ta yi kenan malam tujawiz khamsata ashara yawman amma istizharin nan da kwana uku da sharaɗin in ƙara su ba zai haura sha biyar ba na ba ta gane yawwa misali in kwana goma ta saba da su to sai ta ƙara kwana uku kaga sha uku ke in kwana sha ɗaya ta saba da su ta ƙara kwana uku sun zama nawa kenan in kwana sha biyu ta saba da su ta ƙara kwana uku in kwana sha uku ta saba da su ta ƙara kwana ta ƙara kwana biyu in sha hudu ta saba da su ta ƙara kwana ɗaya ya zan ƙarin da za ta yi na istizhari ba zai haura kwana sha biyar in ta ga cewa in ta sa uku zai haura to sai ta rage in kuma sha biyar ne al'adarta to kaga babu istizhari ita gare ta saboda haka za ta jira sai sha biyar din da an kai sha biyar dama shi ne gaya shi ne matuƙa ko bai ɗauke ba sai ta yi wanka abinda zai zo jini ne na ciwo da rashin lafiya sai ta nemi magani to abinda wasu malamai suka faɗa kenan to kaga istizharin nata yana da sharadi ko wa in ikhtalafat in kuma al'adar tata ta saba wani zubin yayi kwana hudu wani zubin yayi kwana biyar wani zubin yayi kwana shida wani zubin yayi kwana bakwai an gane al'adar nata ba ya da babit yakan sassaɓa eh sabanin waccan da ta gabata to ita ma malam ya ce istawaharat sai ta yi istizhari ta yi wannan ƙarin kwana uku da aka ambata a baya gwargwadon dai abin da ba zai haura sha biyar ɗin ba ƙarin da za ta yi ala a kasar adatiha a gane a kan mafi yawan al'adarta misali sassaɓawan da yake yi wannan lokaci ya yi kwana kaza wannan lokaci ya yi kwana kaza to sai ta kalli wani adadi ya fi yawa to kansa za ta yi ƙari eh kila wani zubin ya nemi mata kwana shida wani zubin kwana bakwai wani zubin kwana takwas an gane to ƙarin da za ta yi za ta yi ƙari ne akan kwana takwas tun da shi ne aka san ai takwas ya fi bakwai ya fi shida na ba ta ran gane sai ta ƙara kwana uku kaga sai ta cika sha ɗaya kenan to kazalika haka hukuncin yake wahiya fi ayyamin listizhari ha'idun to kuma wannan istizharin da aka ce ce na ƙara kwana uku ba fa wani istara ba ne a hukuncin ta hukuncin mai jini an gane yauwa duk hukuncin da ya hauta a kwanakin da ta bi- ta baro baya to su ma kwana uku din nan ya hauta saboda an kaddara mata ai jini ko ba haka ba yauwa misali da ta ƙara uku ɗin kila ana kwana ɗaya sai ta kamar ya abin nan to za ta ga ya hankuri uku ɗin nan su cika tunda yana iya yiwa ya sake dawowa Eh. amma da ta ƙara kwana uku dukkan matakan nan da aka ambata to ba ta sake wani ƙari misali in shida take yi ta ƙara kwana uku to shi kenan kwana tara kenan to da kwana uku din sun kare ta cika kwana tara shikenan shi istizhari so ɗaya ake yin sa eh ba yadda wasu suke faɗa ba ta yi ta ƙari ta yi ta ƙari eh ta wannan kuskure ne Eh, misali ko da kwana uku ta saba da su an gane to uku za ta ƙara nawa kenan to shidan na yi shikenan za ta taka birki eh eh eh a kuskure ne ba haka karatun yake ba shi istizhari so ɗaya ake yin sa'ai eh so ɗaya ake yin sa'ai akara wakalla Yana ce in mun fahimci wanga bayan nan kenan da kowane wata na'am ita mace kwana uku ne take da na isu da hari kenan.
kwarai da gaske kowane wata kwana uku ɗaya take da shi na istizhari tana ƙara uku ɗin nan to ko bai ɗauke ba hukuncin da kamar hukuncin wadda ta kai kwana sha biyar ai mun ji cewa ba za ta ƙara ba ko to ita ma wadda ta ƙara kwana uku akan abin da yake na al'adarta ko aksaru adatiha to daga nan shi ke ko da jini ya ci gaba da fitowa ta hita butun shi eh, ta ci gaba da ibadarta sai dai in ya ƙara ne bi wani wata ya ƙara ya wuce wannan adadin da ta ƙara wannan kwana uku sai ta sake ƙara uku a a yanzu ai yanzu ƙarin da ta yi yanzu shine al'adarta wani wata su za ta hara sai ya wuce wannan sai ta sake ƙara an gane na'am to wannan shine eh sabuwa mun yi bayanin ta ita sai ta kai sha biyar sabuwa ba ta da istizhari ita ita kawai za ta yi ta jira ne sai an kai eh kuma daga sha biyar dama shine yawwa to sabuwa ba ta da istizhari dama mai istizhari ko dai wadda ta saba da al'ada ko wadda al'adan ba tsayayya ba ne wannan watan ya yi kwana kaza wannan watan ya yi kwana kaza wannan ya- wata ya yi kwana kaza to su suke istizhari na kwana uku to kuma wannan ƙarin da ta yi shi za ta hara an gane a wani wata in wani wata ya zo jinin ya yi ta zuwa ya yi ta zuwa to waɗannan kwanakin za ta hara an gane na'am da asalin abin da ta yi ƙari a kansa da kwana uku ɗin da ta ƙara na'am yawwa in bai ɗauke ba to shine a wannan lokaci sai ta yi ƙari na'am eh don yana yiwuwa al'adar nata ya canza tunda al'adar nasu yana canza wani zubin ya ƙara wani zubin kuma ya rage don ana samun haka na'am
fa in tamada biha ila tabami khamsata ashara yawman ko in ya ci gaba da zo mata har zuwa kwana sha biyar fa hukumuha hukumu yawwa hukumu tahi- hukumu bahiri hukuncin ta hukuncin mai tsalki fi taujihi salatu wajen fuskantar sallah wa saumi da azumi wa adami alqada'i ma'ana in ƙarin ya bayu kila har ya kai ta zuwa ga kwana sha biyar ɗin eh, kila sha uku take yi to kaga in ta ƙara kwana uku to sun zamo sha biyar yawwa to daga nan kawai sai ta yi wanka sai ta yi sallah na'am Mm. alaikum salam alaikum.
kamar wannan canji na yanayin zuwan jini na'am
kamar nan ana magana ne na idan abin ya zama babu wani abu da shi wanda ya imposing canjin jini Mm.
yanzu irin pills ɗin da mata ke amfani da su saboda wasu lamurori suna ga yana imposing canza yanayin lokacin da jini ke zuwa musu.
gaskiya ne to har da shi wannan hukunci yana zama applicable kwarai ku yana iya zama eh kwarai da gaske kaga is not natural kwarai da gaske lallai yana zama da ba natural ba ne na'am Eh, I don't know if you go and do it.
gaskiya ne kwarai da gaske kwarai da gaske yana zama Mm, to ana ana. na'am ban ce tana iya shan magani yawwa eh eh eh eh Mm. shi kenan duk jinin ne eh tambaya tare da gaske eh abu guda ne duk tambaya da yake to shine yace wa adamil qada'i kuma ba za ta rama wato ita sallah din ba an gane eh amma shi azumi ana ramawa wa ita yani zauji kuma mijin tana iya kusantarta yana bukata saboda ba jini ne da ciwo ba kulhu wa azan da Allah ya ambata to shi wanga ba azan bane eh na ba ta ranga ne malamai sun ce bai bai haifar da matsala a shari'a da kuma lafiyar jikin dan adam su can na- ba mu san yanzu ko mala ibrahim ko ilimin ku ya gano akwai matsala ba eh ko ko kun sake sabon bincike eh ai yana iya yiwa a samu canji Za- za su dawo kenan sai Allah ya taimaka eh to nan za mu kwana wani darasi za a tashi alamatu ƙori alamomin da mace za ta iya gane jini ya ɗauke yawwa ta samu tsarki kenan eh to shi ma wannan yana da mahimmanci kwarai da gaske wurin mata eh to kamar yadda muka faɗa dai matsalan tana da ruɗu sosai zaman mu maza ɗin ba abin muke ba ma yin abu to mata su suka fi yawan yi su kuma mata galiban ba su ke karantar da al'umma ba ballantana a samu cikakken bayani aikace da kuma ilmance Eh, wani zubin za ka ga tambaya mata ne musu nauyi su ma yi tambaya a yi bayani suna jin nauyi Eh, to abubuwa dai allah dai ya kyauta Eh, na'am sheik
yanzu ta je wa'azi ku ƙara yalwata cewa mazaje su bari matan su dinga zuwa makaranta aiki ta aiku ne kawai aziya karaba kalla wasu mata suna zuwa ƙungiya amma ba su zuwa makaranta aiki gaskiya ne wannan magana ce mai mahimmanci su ma malamai islamiyya su kula Eh, wannan janibin a bashi a bashi kula eh don ana kwaba fa Eh, ana kwaba sosai Allah ana samun matsala wannan layin kwarai ku ai na san da wannan matsalar tun muna islamiyya na san tsohon matsala ce Eh, gaskiya a ci gaba da ilmantar da su Eh, kuma ya kamata a ce ma ana irin eh, samina da ake ce wannan yana cikin maudu'an da ake abin nan ake yi wa mata samina a kai shi amma sai dai haga haƙoƙin miji da abubuwa da sauransu eh shi ne ai kuma wannan sai dai ai rashin jin tsoron Allah ai kowa ya san abin da a bisa kai ne to lallai yana da kyau dai a kula malamai islamiyya da kungiya da masu da'awa duk ya kamata a kula don ana samun matsala hatta wajen auratayyar nan to duk ana samu da wajen ibada Mm. gaskiya ne kuma gaskiya ne wallahi haka ne gaskiya ne Mm. sosai gaskiya ne wallahi gaskiya ne wallahi kam dan sai Allah ya tambaye ka wallahi wal- na'am sheik ta ce ban gane sosai ba na ta ƙara eh ta ce wannan jin tsoron kanta ta gudu da ta ce nan dai akwai gane ba oh gaskiya ne kuma kai ka tono ta irin wannan sai mutum ya dan shirya mutum kokari ya kai dai littattafan nan su iziya da risala eh, musamman ka samu malami da ya yi ma cikakken bayani a kai tunda ko aure kai yana cikin abubuwan da malamai suka ce za ka fara tambayan mace Eh, abin da ya shafi tsalkinta da jini da hukunce-hukuncensa da sallarta duk yana daga ciki Eh, wannan wajibi ne in ka ga akwai matsala sai ka ɗau mataki Eh, to amma yanzu gaskiya ba a ma wannan binciken wadda mafi yawan ma- masu auren mazan su ma ba su sani ba Eh, watakila ma ta ɗara shi da an sa a kila ta ɗan shiga islamiyya to almuhimmi dai gaskiya a yawaita wa'azi a kai irin malaman da ake gayyato a ɗan dinga ba su waɗannan mawdu'an mana Mm, suna tattaunawa su kuma ta su tsara tambayoyi lare za ka sha tambaya Eh, wata sai ka rasa yadda ma za ka ba da amsa eh ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske wallahi yan su tari ka a ramadan wasu azumin su na lalacewa ta hanyar jini amma ba su sani ba. saboda jini yana iya zuwa irin eh, dab da faduwar rana tana can tana aikace aikacin da galiban wani zubin sai sun duba in sun je tsalki za su iya gane ma jinin ya zo tana can tana hidiman haɗe-haɗen abin da za a sha ruwa alhali azumin nata ya rushe ba ta sani ba duk akwai irin wa'annan matsalolin a to ita ai bata ma tsaya ta bincika ba bale Kai, Allah dai ya kyauta eh so mu karanta tazyinul waraqat ko na'am